النبي الكريم fadalilul awwal dalilin na farko ya kawo abubuwa guda hudu waɗanda in magana ta cika su ya zan dole wajibi a karbi maganat to dalili na farko wa huwal ilmu shine ilimi qauluhu ta'ala fadar Allah madaukakin sarki da ya ce wa rabbuka a alamu ubangijinka shine mafi sani bin man fi samawati wal ardi game da waɗanda a cikin sammai da ƙasai wala qad faddalna ba'dan nabiyina haqiqan mun fifita sashen annabawa ala ba'dan akan sashi har zuwa ƙarshen ayat fa huwa a'lamu bi nafsihi don haka shi Allah ya fi sanin kansa wa bi ghairihi kuma ya fi sanin waninsa min gairihi daga waninsa ba wanda ya san Allah kama shi Allah ba wanda ya san halittun Allah kama shi Allah don shi ya yesu fa huwa a'lamu bika Allah ya fi sani game da kai min nafsika daga kanka Allah ya fi ka sanin kanka la'annahu domin shi Allah ya alamu yana sane da ma sai ya kunu laka abinda zai kasance gare ka fil mustaqbal ga inda an ka fuskanta kai baka san komi ga kanka ba illa abin da ya cin maka to shi Allah har abin da bai zo ba abin da zai samun kanan gaba ya sani wa anta la ta'lamu kai baka san ma za ka taksib gada abin da zaka aikatawa ba gobe gadan da bakin an an jima zuwa gobe ila yawmil qiyamati duka gadan ne wa kalimatu a'lamu kalma a'lamu can da yace wa rabbuka a'lamu huna anan ismu tafdilin suna ne na tafdili kamar a'lamu akbaru a'zamu kaga ana kira ne wannan alif ta a'lama ana kira ne alifu tafdilin walaqad tahashaha ba'dul ulama'i wani da cikin malamai ko ku wasu da cikin malamai sun toge ta tahasha togiya istithna sun toge ta wa fassara shi malamin sai ya fassara a alamu bi alimin ya fassara ta da wa rabbuka a alamu ubangijinka shine mafi ilimi ko shi abinda a alamu ke karantarwa to sai ya fassara ta wa rabbuka alimun bi man fi samawati wal alamu nan la sai ya ce la alaba biha faqala sai ya ce ga wata aya inda Allah ka ce ud'u ila sabili rabbika ka yi kira zuwa ga tafarkin ubangijinka bil hikimati da hikima wal mau'izatil hasana da kuma wa'azi kyakkyawa wa'azi mai kyau wajadilhum sannan ka yi jayayya da su kafirai billati hiya ahsanu da jayayya koko da hanyar da yake ita ce mafi kyau kaga ahsanu ismu tafdilin ga alifu tafdilin ahsanu inna rabbaka lalle ubangijinka huwa a'lamu shine mafi sani bi man dalla an sabili game da duk wanda ya bace daga tafarki ne wa huwa a'lamu kuma shine mafi sani bil muhtadin ga waɗanda ashiryayyu kaga a'lamu ismu tafdilin Allah shi ubangijinka shine mafi sani ga waɗanda na bace ga tafarki ne kuma shine mafi sani ga shiryayyu sai shi malamin mai wannan ra'ayi sai ya ce huwa alimun bi man dalla an sabilihi wa huwa alimun bil muhtadin sai ya fassara alamun nan da alimun Allah shine masani game da wanda ya bace daga tawarki ne kuma shine masani game da waɗanda a shiryayyu maimakon mafi sani ƙala mallamin mai wannan ra'ayin sai ya ce la'anna a alamu domin kalmar a'lamu ismu tabdilin suna ne na fifitawa kamar kabirun akbaru azimun a'zamu alimun a'lamu wa ma ila zalika yasa ake kiransu ismu tafdilin alif din nan da agaban su a'lamu sai a kira ta alifu tafdilin ta fifitawa duk da yake akwai mai girma amma Allah shine mafi girma kaga ba an musanta akwai masu girma ba amma duk wani mai girma da ka sani Allah ya fi shi girma shi ya abin da ismu tafdilin ke fa'idantarwa duk da yake akwai manyan mutane to amma dai Allah ya kowa girma duk da yake akwai masu ilimi Allah ya kowa ilimi da abin da ya kama da haka to sai ya ce ba a fassara ismu tabdilin ala babiha sai dai a fassara shi da alimun kawai ko alimun to na yake ƙala ya ce la'anna a'alamu domin a'alamu ismu tabdilin suna ne na fifitawa wa huwa ya ƙatadi yana hukunta ishtirakal mufaddali wato tarayyat wanda an ka fifita wal mufaddali alaihi da wanda an ka fifita shi a kansa wa hadha la yajuz wannan ko baya halatta bin nisbati lillahi dangane da abin da ya shafi Allah lakin sai dai alimun in ka ce alimun ismu fa'ilin suna ne na fa'ili mai tsayawa matsayin fa'ili walaysa fihi muqaranatun babu muƙarana ciki na wala tabdilin ko fifitawa abinda abin ga hujja wancan da ya ce ismu tabdilin ga abin da ya shafi Allah ba a fassara shi da sai dai a fassara shi da ismul fa'il ya ce domin in ka ce a alamu ka nuna kenan akwai wani mai ilimi tare da Allah to kamar shi ga ra'ayi ne kayan musharakar wancan alimun da Allah da ka kira a alamu iyaka dai Allah ya fi shi ilimi to me za a yi ya zamba a haɗa kowa da Allah ba sai ka bashi na ismul fa'il sai ka ce alimun Allah shi ne masani kaga baka nuna akwai wani masani tare da shi ba kenan shi ga wauta ta yi haka ya fassara a wauta ce ga wauta ta yi haka ya fassara domin in ka ce Allah shi ne mafi girma kenan ka yadda akwai wasu masu girma to ga ra'ayi ne shi kamar ka tara su da Allah ga girma ab iyaka dai abin da ɗaya ka yarda da shi Allah ya hi su girma to ƙarya ta ba mai girma hmm? ah to to me illa in an ka tabbatar da girman wani amma an ka ce Allah ya hi shi girma to da ka ce babu mai girma Allah ɗaya da girma ha ka faɗi gaskiya an ka ce babu mai girma tunda in yanzu gwanne ya aiko yana kiran ka she kaza kai in ka zo ka ce mai ranka ya daɗe don me ka ce mai ranka ya daɗe baka bashi hannu kun ka tabawa da haka tabawa da abokinka ba saboda girman da ka sani a garai don haka ai ko ka ce ko kakka ce kowa ya san akwai mai girma ba Allah ɗaya da girma ba ya ba wasu girma ga sunan su sarkin musulmi zuwa ne ne duk an ba su girma da baban mutum yana da girma ko bai da girma to to kaga don an cewa ne na da girma amma Allah shi an mahi girma ba shi ya nuna an tara shi ai ba a haɗa shi da Allah ba sai an ce shi ma yana da girma irin na Allah ina fatar kun fahimta to wannan dai ita shi abin da ya kawo wanda bai yi ba to wanda ya ce haka fa na ƙulun lahu malla ya ce sai mu ce mishi haza galadun wannan kuskure ne kuma babba fallahu ya abiru an nafsi allah shi ke yin ibara ga kansa waya ƙula ya ce a alamu wa kira allah a alamu a azamu akbaru wakira shi haka nan shi to kana nihin kashi sanin kai ne kahi Allah sanin Allah shi yayi ibara ga kai ne yace a'lamu huwa a'lamu inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadina wa anta taqulu kai ko kana cewa alimun shi yace a'lamu kai ko kace alimun wai za fassarna a alam in mun ka fassara a alam bi alimin da alim faƙad haɗaɗina haƙiƙa mun kasuwa min ƙadari ilmin lahi mun kasuwa daga daraja ilimin Allah mun ta sai da a alamu mun mai sai alimun don alimun bai yi kamala a alamu ba la'anna alimun domin alimun din da ya ce wai a samu Allah shi an bai tarayya da kowa ai shi na aka samu mutane zai masu tarayya da shi tun da ko kai an ka tambaye ka akwai mallami garinku baka ce babu mallami ko guda akwai su zayyawa da garinku da garuruwan wasu duk akwai malamai to ka gani to kenan ka samu Allah kamar waɗanda na zo ba a cewa Allah na da hannu don kakka haɗa shi da halittu ne su adda hannu a inda ka ɗauke shi matsayin Allah baka sa wannan ƙa'ida ba sai da ka haɗa shi da halittu ne ɗauka ce ka yi matsayin halittu shi yasa ka kore hannu inda ka ɗauke shi matsayin Allah hannu irin na Allah da babu ruwanka da ka kore kaga inda sun ka tuma nan sun ka faɗi to haka shi ma wanda ya ka fassara a alamu da alimun shi ma abin nan da ya yi gudu don in ya ce a alamu wato ya nuna akwai wani wanda ya san wani abu kenan ba Allah ba to ai in ka ce alimun to nan ka haɗa Allah ma da mutane don alimun zai yawa gare mu duniya kun fahimci magana ta la'anna alimun domin alimun yashtariku fi hagairullahi wanda ba Allah bana tarayya cikin wannan suna ala sabilil musawati akan tafarki na daidai da daidai in an ka ce garin ku akwai malami ka ce akwai su da yawa lissafa mana waɗanda ka sani ya ka ce akwai mallam Buhari sirrin dawa akwai mallam wani akwai mallam wani duk dai mallaman da ka sani sai ka lissafa ka garin ku ɗaya an samu mallamai zai yawa to in ka kira Allah alimin abin nan da ka yi gudu shi na ka faɗa ciki ne gudun ka haɗa shi da wasu malamai su ma waɗannan duk alimuna ne ina fatar kun fahimta lakin a alamu amma in ka bashina a alamu mukuta dafa abin da yake hukuntarwa Allah ya sawihi ahadun cewa ba wanda addaidai da shi fi hadal ilimi ga wannan ilimi duk mallamin garinku da na sauran garuruwa duk wanda zaka kira malami to wane ne mafi ilimi Allah ashe ka daidaita su da Allah ba ka daidaita su ba fahuwa a alamin kulle alimin shi Allah shi ne mafi ilimi daga duk wani malami da ka sani wa hadha akmal wannan ko yafi kammala fi sifa ga sifa bila shakkin ba tare da shakka ba abba Allah a'lamu yafi a kira shi alimin don in ka ce alimin alimin zai yawa gare mu duniya wana qulu lahu kuma muna koma ce mai innal lugatal arabiyya lugata larabci bin nisbati dangane da lismil fa'il ismul fa'il la tamna'ul musawat musawati ba ta hana daidai da daidantaka fil wasfi ga siffantawa ga lugar larabci ismul fa'ili bai hana wane zan daidai da wani ismul kamar a ce alimun ba shine ismul fa'ili ba yan an ka ce alimun cewa wane huwa alimun yana hana a ce shi ma wane huwa alimun bai hanawa amma an ka ce haza a'lamu kaga wannan shi kenan an san babu iri ne kenan sauran malamai duk ƙasa ne suke ilimin su ba irin nashi bane shi an mafi ilimi kaga ashe abba Allah wanda ya kira kai ne a'lamu ya haka kira shi alimun in ka kira shi alimun ka rage mai daraja kuma daidaita wannan da kaka kokarin korewa ka daidaita zai yawa tare da shi Allah ya sa kuna fahimta to lakin bin nisbatin lismin tafdil amma dangane da ismut tafdil a'lamu tamna'ul musharaka to shi ismut tafdil yana hana tarayya fi ma dalla alaihi ga duk abin da yake dalilantarwa akai in ka ce akbaru ya nuna kenan shine mafi girma bisa ka kira shi kabirun in ka ce a'lamu ya nuna shine mafi ilimi ya daga ka kira shi alimun in ka ce a'zamu shi ne mafi girma ya fi kira shi azimin na fata kun fahimta wani ƙula ailan kuma za mu sake ce mai fi babil muƙarana ga babi na muƙarana gwama abubuwa laba asa babu laifi an na ƙula mu ce a'alamu bi ma'ana da ma'anar an tati bismit tafdili ka zo da ismut tafdil walau fure da kullul mufaddalu alai ko da ko an kaddara wohintar shi wanda an ka fifita a kai nai min zalikal ma'ana daga wannan ma'ana in ka ce a'lamu me a'lamu ka nunawa mafi ilimi in an ka ce wani ya fi ilimi mi wannan ya nuna ashe akwai wasu masu ilimi amma dai duk ba su yi ilimi ne ba shi ya hi su ilimi ina fatar kun fahimta to ga ƙa'idar ta muƙarana babu laifi ko da a ce duk mutane jahilai na ba malamai ba ne sai a samu wanda ya hisu ilimi a kira shi a alamu babu laifi ga wannan ba wai dole a samu alamu na malamai ba ko da ba malamai shi ɗina sai a ce huwa a alamu a alamun nasi duk ya mutane ilimi ina fatar kun fahimta to kama ƙala ta'ala kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ce ya ce ashabul jannati 'yan aljanna Allah ka samu yau ma idin ranar na ranar ƙiyama khairun mustaƙarran sun fi alkhairi ga matabbata wa ahasanu maƙila kuma sun fi kyawo ga wurin hutawa wurin ƙailula shine maqil wurin qailula wurin hutawa qailula hutawa da ake da rana mm siesta yan aljanna ranar kiyama sun fi alkhairi ga wurin tabbata sannan da kuma wurin hutawa kaga sai an ka zo da ismu tafdil a ahsanu makila mafi kyawo to ya suwa ne ne sabanin yan aljanna yan wuta ya nuna kenan yan wuta suna da wuri mai kyawo wurin huta mai kyau iyaka bai yi kyawon na yan aljanna ba a'a kaga su ko wurin hutawa ba su da ma amma kuma sabanin su yan aljanna sai an kai amfani da ismu tafdili ashe ya nuna ya halatta amfani da ismu tafdili ko da shi shi kishi ya tai baya da wannan sifa muna tare faja'a bismi tabdil sai ya zo da ismu tabdil ga yan aljanna ma annal mufaddal alai tare da cewa wanda an ka fifita akai ne al mufaddal ga mufaddal alaihi wanda an ka hihita akai ne yanzu yan aljanna su ne mufaddal su an ka yi amfani da ismu tabdil gare su to wane ne mufaddalu alaihi yan wuta ma dalla ma annal mufaddal alai tare da cewa waɗanda an ka fifita a kai nai wahum ahlun nar su ne ‘yan wuta laisa fihi shay'un minu ba su da komi na wurin huta idlaƙan sakiwa ba wurin koda ɗan ƙarami ba su da amma kuma an kai amfani da ismu tafdil ga kiyoshin su ‘yan aljanna an ka ce a hasanu mustaqarran eh khairun mustaqarran wa ahsanu maqila muna tare wa fi babi mujadalatul khasmi hakan ga babi na jayayya da abokin husuma wa mahajjatihi da kuma neman hujjace shi yajuzu yana halatta annati bismit tafdil muzo da ismut tafdili wa in kana al mufaddal alai koda ku wanda an ka fifita akai ne laysa fihi shay'un minhu bai da komi na abin nan da an kai amfani da ismul mafdul ismul ismul mafdul ga kishiyatai qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce Allahu khairun shin Allah shi yafi zama alkhairi kaga khairun ismu tafdili ne ba a cewa akhayru a shi haka nan yake khairun Allah shi yafi zama alkhairi amma yushrikuna koko abubuwan nan da suke hadawa da shi da Allah da gumakan da suka hadawa da Allah wanne ne ya alheri Allah ya yi alheri to yanzu ya nuna kenan gumakan suna da wani alheri tare da su iyaka dai Allah ya yi su alheri haka abin yake ba su da alheri ko kutancin azzara gumakan to amma kuma an kai amfani da ismu tabdili ga kishiyarsu shine Allah tabaraka wataala wanda ya saba sai an ka ce Allahu khairun shan Allah shi yafi alheri amma yushriku na koko abubuwan da suke hadawa wa ma'lumun sanannen abu ne anna ma yi shirku na cewa abubuwan da suke tarayya da su ga Allah lissafi khair babu wani alheri tare da su ko da dan karami wa qali yusuf alayhi hakan ga kuma ga maganar annabi yusuf annabi yusuf amincin Allah su tabbata gare shi ya ce yana yin wa'azi ga abokan shiga tai kurkuku da sun kai mulki kahin ya fassara mu sai ya musu wa'azi game da tauhidi yace a arbabin mutafarriquna shin iyayen giji waɗanda an mabambanta waɗanda su bauta ma lata waɗanda su bauta ma uzza waɗanda su bauta ma manata waɗanda su bauta ma hubal kaga arbabin mutafarriquna kenan shin yanzu alloli iyayen giji mutafarriquna waɗanda an mabambanta daban-daban khairun shin bautar su shine hizama alheri amillahu koko bautar Allah alwahidul qahhar wanda an makaɗaici marin jayi da bauta ma Allah guda makaɗaici marinja da bauta ma waɗancan alloli daban-daban na duwatsu da katakai wai zama alheri kaga bauta Allah wal arbabu alhali kuma su arbabu kiyoshin Allah lasafi ya khairun babu alheri ko kudancin azzarar tare da su amma an kai amfani da ismu tabdili ga kishiyarsu shine Allah muna tare falhasilu to tabbataccen zance dai an naƙular sai mu ce inna a'lamu kalma a'lamu da Allah ya amfani da ita huwa a'lamu biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin ko ko can da yace wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ardi yayi amfani da a'lamu ismu tabdil alwarida wadda ta gangaro fi kitabillahi cikin littafin Allah yuradu biha ma'anaha alhaqiqi ana nufin ma'anarta ta haƙiƙa ne ismul tabdilin nan shi Allah ke nufi ba wani tawili za kai kamar sai ismul fa'ili ina fata kun fahimta wa man fassaraha wanda ya fassara a alamu bi alimin ismul mafduli ka fassara shi da ismul fa'ili faqad akhta'a yayi kuskure min haythul ma'ana ta gefen ma'ana wa min haythul lugatil arabiyya da kuma ta gefen lugar larabci ba daidai bane ka bar shi haka nan wanda Allah yake sai ko in ka kudurta ka hi Allah sani shi Allah wa dalilul wasfi thani dalili na siffa ta biyu da cikin waɗanne siffofi siffofin da ke wajabta karɓar magana guda nawa ya kawo jiya hudu siffofi hudu magana in ta cika siffofi hudu to wajibi ne a karɓe ta ko ga wa ta hito ko ba ga Allah ta hito ko ga annabi ba ko ga mutum ɗan uwan kai ko ga shedan ta hito in ta cika siffofin guda hudu wajibi ne ka karɓe ta shi mun kai jiya ai siffa ta farko ce ilimi za an faɗi maganar nan akan ilimi la ala jahalatin aw ala shakkin aw taraddudin an faɗe ta akan ilimi shi a siffa ta farko siffa ta biyu yace as-sidqu gaskiya magana ta kunshi gaskiya ko shedan ya faɗi gaskiya wajibinka ne kanka ce ai shedan kafiri ne don haka babu ruwanmu da maganar kafiri in dai ka san abin da ya faɗi gaskiya ne ba ruwanka da kai wajibinka ne ka karbe ta siffa ta biyu cikin siffofin da ke wajabta karɓar magana a siriku gaskiya ya za an faɗi maganan nan da an kawaɗi gaskiya ce ba ƙarya ba shi ko dalili ƙauluhu ta'ala faɗar Allah maɗaukakin sarki da ya ce wa man asdaqu min Allah qila wane ne mafi gaskiyar zance ƙila bi ma'ana ƙaula wane ne mafi gaskiyar zance kamar Allah kaga wannan duk da yake ya zo da minta istifhami amma istifhamu ta ƙarira ake kiranta ba tambaya ba ce tabbatarsuwa ce wa man asdaqu min Allah qila ai la ahada asdaqu qila min Allah ba wanda yake Allah gaskiya gaskiyar zance ko akwai shi ai la ahada asdaqu min ba wani wanda yake gaskiyar zance daga Allah to kaga ashe tun da kai ka tabbatar da duk maganar Allah gaskiya ce to yaya Allah zai faɗin magana ka tsaya kai mata gyaran huska ko kai raddinta ba ka kyauta ba wasidqu shi abinda an gaskiya mudabaqatul kalami lil waqi dacewan magana da abinda ya faru jiya an karanta at-targhib ko ba a karanta ba sai ka zo kana ba labari jiya an yi at-targhib ka haɗu gaskiya ko kai ƙarya ka haɗu gaskiya to shi aka ce ma gaskiya ko miƙe ka da dole ce e gaskiya ne ai ina gida na je duk da yake ban samu ta amma na ji sauti sauti ya kai ko ko an tura min najiya kaga magana ta dace da abin da ya faru shikenan kaga ta zan gaskiya amma ka faɗi magana an ka bincika ƙaurawan bai ba inda abin ya faru mi kai kenan ƙarya to kaga magana ka bata cancanta a karɓe ta ba sanda duk magana abin da an gaskiya shine mudabaqatul kalami dacewan magana lil waqi ga abin da ya faru wala shay'a min al-kalami babu komi ga magana yudabiqul waqi'i ko wanda ya dace yudabiqul waqi'a wanda ya dace da abin da ya faru kama yudabiquhu kalamullahi subhanahu kamar yadda maganar Allah ta dace ba wata magana da ta dace da abin da ya faru kamar magana Allah duk abin da kaji Allah ya bada labari abu ne wanda a tabbas wanda ya faru fa kullu ma akhbara Allah bi duk abinda Allah ya bada labari game da shi fa huwa sidqun gaskiya ne Allah bai taba ƙarya ba ko guda bal asdaqu min kulli qawlin magana Allah ta fi gaskiya daga duk wata magana da ka sani duniya to ka gani to ashe yanzu in ka yadda maganar Allah duka gaskiya ce to kuma yaya Allah ka ce yana da hannu ka tsaya tawili ka ce a'a sadda duk an ka ce abu kaza fari ne kace a'a baki ne ka yadda da magana ko ka karyata ta ka karyata ta to in ka yadda magana Allah gaskiya ce to shi ya faɗi yace yana da hannu kuma ka tsaya walan kelowa wai wani tawili za ba a cewa hannu sai dai a ce ni'ima ko kudura to kenan baka yadda magana Allah gaskiya ba ce wadalilu wasfi thalis dalilin siffa ta uku daga cikin siffofin da ke wajibta karban magana siffa ta uku ya ce albayanu wal fasaha magana ya za an yi ta saboda bayanin wani abu da ya shige mu mutane duhu sannan kuma magana ta zo da fasaha babu balidanci cikin maganar kan tsari ma dalla an yi ta akan tsari magana an yi ta domin bayanin wani abu wanda ne buga muku misali jiya na ce yanzu misali kudin palliative da gwamnatin tarayya ta ba gwamnoni wasu na ganin gwamnan garinsu ai ya saci kuɗin sai wani ya zo ya ba su labari ya ce wallahi wanda history bai ru nake gidan tarihi ba maso ka cinke gidan tarihi an cika shi da buwa kuɗin nan na palliative suna na an sau shinkawa tana nan yanzu raba ɗaya za a yi maganar tashi mai an manufarta ya yi muna bayanin abin da ya shige muna duhu da an azamin bisa ga noshin ɗin cewa ai an sace kuɗin kudin da an ka bai domin tallafa ma mutane tsadar man fetur din da an ka sawo musu to an ba da kudi wani ce an sace to sai wani to ya muna bayani walla ba a sace ba gashin kafar na shi da ido ne ya gane ta ya yi bayani ko bai yi ba na dalla sannan akwai fasaha ga magana ta ko babu to to kaga to shi asiffa ta uku da ke wajabtar da karɓar magana ya zan magana an yi ta domin bayanin wani abu da mutane ba wasu ne ko shige musu duhu ko suke da taraddudi game da shi sannan kuma bayanin ya zo da fasaha ba da ji ga kawo da Allah ga maganar banza ga maganar banza babu balidanci dai ko daɗin ji ma magana ba ta da to ka gani to shi ko dalilin cewa magana in an yi ta ne domin bayanin wani abu ga mutane kuma ta zo da fasaha dole na a karɓe ta ƙauluhu ta'ala faɗar Allah da ya ce wa man asdaqu min Allah haditha wane ne mafi gaskiyar zance daga Allah wa husnu hadithihi kyawun zance ne ya tadammanul husnal ladhi yana kunsa kyawo ga lafazi wal ma'ana da kuma kyawo ga ma'ana lafazan da an kai unwani da su ga magana sun yi kyau haka ma'anar da lafazan ke basuwa ita ma ma'ana ce mai kyau wa dalilul wasfin rabi'i dalilin siffa ta hudu daga cikin siffofin da ke wajabta karban magana yace salamatul qasdi wal irada salamatul qasdi ya zan kullin da an kai ga maganat kulli ne lafiyayye babu babu cuta ciki ne wal irada da kuma manufar da tassa an kai maganat manufa ce mai kyau ba mummunan manufa ba shi ko abinda an dalilin wannan qauluhu ta'ala fadar Allah da yace yubayyinu Allahu lakum Allah yana muku bayani ne an ta dillu don kakkubace bayanan da Allah ke cikin Qur'ani me hikimar su domin kada ku bace in an ka kyale ku ba a yi muku wannan bayani ba sai ku ta kuma ku yi abin da kakanninku na yana bautar gumaka to amma an ka nuna mu gumakan nan ba su iya komi in kun kira su ba su iya karɓa muku ko jima ba su yi ko kaga an sassa ga gunki da idanu safarcin kaga ijiyar nan kaga yana runtsawa bai gani bai ji bai iya komi ko kai ne da wuta za ta kama ɗakin da gunki yake bai iya kare kai sai ya kone kurmus to wanda ya kasa kare kai ne kaka cewa ya kare ka kaga kayan musulunci ya zo duk mutane ba su da wanga wanga wayon umar dan hada bi inda duk an ka zanna sai ya kama kyalkyatar dariya shi da annabi ce mi haka wa dariya kai dai ya ce wallahi annabi wata wata ta inda duk na tuno ta sai in sai in dariya kai na yace mina na yace gunki ni na alkama ya kwaba alkama da ruwan zuma yayi gunki gunki ya yi na alkama da ruwan zuma ta haya takamai ya ɗauki gunkin tun da shi ka tsare shi guzuri ne ya ƙare yin wa takamai sai ya ƙalle hannun gunki ya canye an ka jima ya koma ƙalle hannu guda ya canye an ka jima yin wata burmuka ya ƙalle ƙafa guda ya canye haka ya kama ƙalle to inda duk ya to kuma sannan duk bai gano gunkin ka bai da umma to yanzu ka ƙalle gunkin ka canye to yanzu haka tsare ka kuma sannan duk da yake bai da ba a yi musu saitan hama da kafirita ba ta bakin mallaka biro duk bai gano ba yadda kuma ya koma samun wani sai da annabi ya toye musu saitan hama sannan sun gano guban kan nashi aikin banza ne ka hai izala ta taho wurare zai yawa ga murna ai kwankwamai an gare ta ba a kaza ba a kaza kaza kuzugu ba a yankanta bakin bansuru ba a yi mai kaza ba a yi mai kaza kaji an ka ita sa mutane dokokin banza amma da izala ta tahotawa mutane sai ta hama su waɗannan da adda wannan belief kuma su sun ka dawo suna abubuwan nan kuma ba abin da ya faru gare su ka gani to shi na to shi ne a faɗar Allah da ya ce yi bayyana Allah lakon Allah ya muku bayani ne an ta dalilu don ka kuɓace kaga ashe bayani ya duk bayanin da ya kare ka daga bacewa ya yi unhani ko bai unhani ba ma'adala to kyawun magana ya zanta ya bayani wani abu wanda za a amfana da shi wata aya kuma ya ce yuridullahu li bayyana lakum Allah yana nufin yayi muku bayani ne wa yahdiyakum kuma ya shiryar da ku sunnanan ladina min qablikum hanyoyin waɗanda aka gaba don daga cikin fassarar sunna hanya a dariq kuma ya shiryar da ku hanyoyin waɗannan da aka gabanin ku mutanen kirki kenan annabawa da mutanen su mabiyan su fashtama fi fi kalamillah don haka ya haɗu ga maganar Allah al-awsaful arba'a duk siffofin ga guda hudu maganar Allah da ji kai ka san an yi ta da ilimi wallahi nabiyuka mithlu khabirin maganar Allah babu jahilci cikin ta akwai ilimi sannan nabiyu abin ga mi annabiyu eh sannan maganar Allah gaskiya ce tsantsa sannan ta uku bayani ne an kai ma wanda an dauke da fasaha larabawa ko da Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam suna kuri da fasa don haka bin ga kasuwan ne aka kullawa a zo a yi baje kolin fasaha kowa ya zo ya yi maganganu ya shirya maganganu ko ya shirya waƙoƙi a ce abin ga a yi gwadon kyau a zaɓa wanda ya suna kuri da fasaha to sun yi suka ga manzon Allah ga komi da ƙur'ani amma baka taɓa jin balarabin da ya ce magana kaza ta ƙur'ani babu fasaha cikinta ba babu na fatar kun fahimta ya gajiyar da su ga fasaha balaga ta ƙur'ani to shi ne magana abu na uku da ke wajabta karɓin magana ya zama magana an yi bayani ne kuma tare da fasaha sannan na uku kuma an yi ta ne da manufa mai kyau ba da mummunan manufa ba to kaga duk maganar Allah ta cika wa'annan siffofin to me zai hana ma ka karɓe ta babu sai dai rashin rabo to ina yake ina mun ka aje fashta ma fi kalamin lahi ya haɗu ga maganar Allah al'ausafil arba a siffofin ga guda hudu allati tujibu waɗanda ke wajabta ƙabulal khabar karɓar magana to duk siffofin guda hudu da ke wajabta karɓar duk sun haɗu ga maganar Allah waya za ka na kazalika to in ya zamo kamar haka fa innahu yajibu to wajibi ne an na ƙabala kalamuhu mu karɓi maganar Allah alama hu alai akan yadda take ba tare da mu Allah gyaran fuska ba ya ce alimu ka ce alimun wa Allah na shakkun kuma wajibi ne kada wata shakka ta, ta riske mu fi madalulihi ga abinda maganar Allah ke dalilantarwa kada mu sa shakku la'anna Allah domin Allah lam yatakallam bi hadhal kalam bai yi wannan maganar la ajli idlalil khalqi saboda batar da halittu ba yayi ne domin shiryar da su bal li yubayyana lahum yayi ne domin ya yi musu bayani wa ya yawan kuma ya shiryar da su wa sadaru kalamin lahi wa sadara kalamun lahi maganar Allah kuma ta gangaro an nafsihi ga kai ne shi Allah au an gaire ku ga wani ne an a'lamil qa'ilin daga mafi ilimin duk wasu masu magana wane ne a'lamul qa'ilina shi Allah maganar Allah ta gangaro ne wanda ya game da kai ne ko kuwa ya yi game da wani ta gangaro ne daga alamul ƙa'ilina mafi ilimin duk masu magana wala yumkinu bayyuwa an yi atari khilafus sirki saɓanin gaskiya ya gitta ma maganat wala yumkinu haka bayyuwa an ya kuna kalaman kuma maganar ta Allah ta zamo magana ayyiyan wadda an gajiyayya gaira fasihin ba tare da fasaha ba wata maganar Allah da kaka cewa ga magana akwai kasawa cikinta babu babu fasaha ciki wa kalamul lahi maganar Allah lawish tama'atil insu wal jinda duk mutane da aljannun duniya sun taru ala an ya tube mithli akan su zo da irin ta lamastada'u ba za su iya ba ba su iyawa la'in ijtama'atil insu wal jinnu ala an yatu bi mithli hadha al la yatuna bi mithlihi walau kana ba'dhum li ba'din zahira fa idza ijtama'at hadhihi al-umur al-arba to in waɗannan al'amura guda hudu sun ka hadu fil kalami ga magana wajaba alal mukhatabi to wajibi ne akan abokin magana alqabulu karba bima dalla alaihi da duk abin da maganar ta dalilantar ko ba Allah yayi ta ba ko mutun dan adam dan uwanka ya ko kahiri yayi ta inda ta cika waɗannan siffofin guda hudu wajibi ne a karbe ta to ina ga kuma ta hito da wurin Allah misalu zalika misalin wannan qauluhu ta'ala fadar Allah madaukakin sarki mukhataban iblis yana mai magana da iblis ba shi a sarkin kahiran duniya ba yace ma mana aka min hana ka an tasjuda kai sujuda lima khalaqtu bi yadayya ga abinda ne halitta da hannuwana wace haka nan Allah to wane ne Allah ya halitta da hannuwa ne annabi adam me hana maka kai sujuda ga adam da na halitta biya dayya da me ake yin abu da hannuwa to sai Allah ya ce me hana maka kai sujuda ga abin na halitta da hannuwa yayi amfani da yadayya hannuwa na biyu ya nuna yana da hannu ko sai ka fassara shi abin na halitta da iko na me hada hannu da iko ko da kudurata sannan ga tasniya yadayya tasniya ne hannuwa biyu to in kace iko sai kace iko na biyu ko kudura ta biyu oh kaga ba su rabata yi ba fa naqulu sai mu ce fi hadhihi al-aya cikin wannan aya ithbatu yadaini akwai tabbatar da hannuwa biyu lillahi azza wa jalla ga Allah wahwaɗe haka nan shi Allah to in ka yadda Allah mai gaskiyar zance ne in ka yadda Allah shi mai ilimi ne mafi ilimi bisa ga kowa in ka yadda maganar Allah bayani ne da fasaha in ka yadda maganar Allah ana yanta ne da kyakkyawan manufa to don me zaka karkatar da baka barin ta wanda ya faɗi ko ko kana ganin Allah kuskure yayi da ya faɗi haka nan don haka bari ka gyara mai to yace fa naqulu fi hadha sai mu ce cikin wannan aya izbatu yadaini akwai tabbatar da hannuwa biyu lillahi azza wajalla ga Allah mai girma da buwaya ya khaluqu bihima man yasha yana halatta duk wanda yake so da su hannuwan lima khalaqtu bi yadayya mai hana ma ka yasjuda ga abinda na halatta da hannuwana eh fa tuthbituhuma don haka sai ka tabbatar da hannuwan la'anna kalamallahi ta'ala domin maganar Allah madaukaki sadirun ta gangaro ne an ilimin akan ilimi wa sirkin da kuma gaskiya wa kalamu kun magana ta shi Allah a Hassanul Kala ita ce mafi kyawun magana wa afsahu mafi fasaha wa abyanuhu kuma mafi bayani inda ta fito ga jahili ga jaka ga magana jahili ta ba mai yadda da ita ba ko ko ga magana babu bayani cikin ta ko ko ba fasaha cikin da sauran dai abubuwa wala yumkinu bayyuwa Allah ya kuna lahu yadani zan Allah bai da hannuwa biyu wa arada minan nasi amma kuma yayi nufi ga mutane an yi a take du zalika fi su kudurta cewa yana da kun fahimci magana bayyuwa Allah ya san bai da hannuwa biyu amma kuma ya shelanta ma duniya yana da bayyuwa tunda yace yana da ashe ya nuna yana da eh walau fadi da haza da an kaddara wannan lakana muktada da abinda wannan ke hukuntarwa ya kasance annal qur'an cewa qur'an dalalun bata ne ya faɗi abin da babu kuma ya jawo hankalin ku yadda da cewa akwai shi alhali ya san babu shi mata kenan ai haithu jaa yayin da qur'ani yazo yusufullah ba bi wasfillah ba ya unta yusufullah yana siffanta Allah bi ma laysa fi da abin da Allah bai da qur'ani yazo yace mana Allah na da hannuwa alhali ya san Allah bai da hannuwa wa hada mumtani wannan bayyuwa fa idza kana kadhalika to in ya zan kamar haka wajaba alayka ya zan wajibi akan ka an tumina kai imani bi anna lillahi ta'ala ya daini cewa Allah yana da hannuwa biyu ithnataini guda biyu khalaqa bihima adam alayhi salam wadanda da su ya halicci annabi adam wa idza qulta in kace al muradu bihima abin nufi da hannuwa biyu ai ba hannuwa na hakika aka nuhi ba an ni'ima ni'ima ake nuhi awul qudra ko qudra ake nufi ya halicci annabi adam da ni'ima tai koko da kudura ce kamar yadda suke fassarawa kulna sai mu ce la yumkinu bayyuwa an yakuna hadha wannan abu da ka faɗi ya zama huwal muradu shine abin nufi bayyuwa hannuwa ya zan kudura ake nufi ko ni'ima illa idza ishtara'ta ala sai dai in tsaurin kai zaka yi ga ubangijinka shine jur'a mai alhamza sai dai in yaji yaji na ƙaryan hali zaka yi ga ubangijinka wa safta kalamahu ka siffanta maganar Allah bididdil awsafil arba'a da kishiyar siffofin can hudu allati qulna da mun ka faɗi fana ƙulu sai mu ce halillahu ta'ala shin wai Allah maɗaukakin sarki hina ma ƙali lokacin da ya ce biya dayya ba shi ya faɗi haka nan ba lima khalaqatu ma mana aka an tasjudu lima khalaqtu biya dayya shin wai Allah lokacin da ya ce biya dayya alimun masani ne bi anna lahu ya daina cewa yana da hannuwa biyu amla koko bai san da haka ba fa sai ya ƙulu wanda za ku a tambaya da zai ce huwa alima a masani ne ya sani fana ƙuli sai mu ce hal huwa sadiqun to da yace yana da hannuwa biyu shin ya faɗi gaskiya ko ko ƙarya ta yake fa sai ya ƙulu da sannu ya ce huwa sadiqun bila shakki a mai gaskiya ne babu shakka Allah mai gaskiya ne wala yastati'u an yaqula bai da ikon cewa huwa gairu alimin Allah bai da ilimi au gairu sadiqin ko ko ba mai gaskiya bane amla ko ko a'a wala an ya kula haka bai iya cewa abbar bihima Allah ya yi amfani da hannuwa wa huwa yuridu gairahuma alhali yana nufin wasunsu ayyan akan kasawa wa ajizan da kuma kasawa ayyan a aya'u kasawa ga magana kama hadisin jabir wanda abu da ya fitar hadisi ya zan ya ce ƙataluhu ƙatalahumullahu halla sa'alu idla ya alamu fa inna ma shifa'ul ayyi kaga ayyi ga yanan ba inna ma shifa'ul ayyi as-su'al abinda at maganin kasa magana shine mutum ya tambaya ga abin da bai sani ba to wala an yaqul haka mutum bai iya cewa abbar bihima Allah yayi amfani da hannuwa ne wa huwa yuridu gairahuma alhali yana nihin wasunsu ayyan saboda kasawa wa ajizan da kuma kasawa wala an ya kula haka bai cewa arada min khalqihi Allah na nufi ga halittunsa an yominu su yi imani bi ma laysa fi da abin da bai da min sifati na siffofi idlalallahu saboda batar da su duk bai ya komi tsaurin kanka baka iya cewa haka nan fa na kula sai mu ce mai idan to in haka ne mallazi yamna uka to me ke hana ka an tudbita lillahi lidan ka tabbatar ma Allah hannu a biyu da ya tabbatar maka ne fastaghfir don haka nemi gafarar ubangijinka musun da kai watub ilaihi ka tubu zuwa gare shi wa kulka ce amantu bima akhbara Allah bihi nayi imani da duk abin da Allah ya bada labari da shi an nafsihi ga kansa la'annahu domin shi Allah a alam bi nafsihi yafi sanin kansa wa bi gairi kuma yafi sanin waninsa wa azdagu qilan kuma Allah shine mafi gaskiyar zance bisa ga duk wani mai faɗin zance wa ahsanu hadithan kuma mafi kyawun magana min gairi daga wani ne ba magana da ta yi kyawun maganar Allah wa atammu iradatan kuma Allah shine mafi cikar manufa min gairihi daga wani sa'idan ba wani wanda adda manufa mai kyau idan Allah tabaraka wa ta'ala wali hada saboda haka atal muallifu shi mawallafin littafin ibn taymiya kenan rahimahullah Allah ya mai rahama yazo bi hadhihi al-awsaf thalatha da waɗannan sifofin guda uku wa nahnu mu kuma inji Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullahu alaihi zidna al-wasfa mun ka ƙara siffa ta hudu wa huwa shine iradatul bayani nufin bayani lil khalqi ga halittu wa iradatul hidayati da kuma nufin shari'a gare su liqaulihi ta'ala mi dalilin mu saboda fadar Allah da yace yuridullahu liyubayyana lakum Allah yana duk abin da Allah ke baku labari yana nufin ne ya muku bayani wa ya hadiyakum kuma ya shiryar da ku sunanan ladina min qablikum sunnonin waɗanda a gabanin ku hadha hukumu ma akhbara Allah bihi wannan shine hukuncin duk abin da Allah ya bada labari game da shi annabsi ga kansa bi kalamihi da magana tai alladhi huwa jami'un wanda yake ta tara lil kamalatil arba'i ga waɗancan abubuwa na kamala guda hudu fil kalami ga magana to sai mu tsaya nan to Allah ya shirya da mu wanda ya yi